أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna shida ga watan ramadan hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan march na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wasa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbun lubbi muna cikin a baiti baitukan da shekul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu yake cewa idza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yaduru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatukzala shekul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu yake cewa idan kana da abun nema ka nema ka rasa to Allah tabaraka ta'ala shi sun cutan wannan abin kai baka sani ba yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda sa da gare shi kar ka tumi Allah balle ka tunzarta to mai lubbun lubbi sai yake gaya mana cewa matlab abubuwan da kake nema duka zaka nema wajen Allah ne to in za ka nemi koma mai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hanyar neman ka hadda addu'a za ka roƙi Allah ta hanyar yin addu'a to addu'an nan da za ka yi sai ya zama akwai adab na addu'a akwai laduba na addu'a da ake so mutum ya cika su idan zai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka karanta dai a jiya a inda muka tsaya shine muna cikin ladabi na goma daga cikin laduba da ya kawo da ake so mutum ya karanta ya same shi idan yana roƙon Allah shine adamul mulabasati bizambi kar mutum yana cuɗanya da zunubi wannan yana cikin ladabi na addu'a ya zama mutum baya cuɗanya da zunubi lokacin da yake roƙon Allah tabaraka ta'ala sai yace mana lizalika qala imamul ghazali rahimahullahu ta'ala al-ashir adabun batinun يعتبر أصلا في الإجابة ألا وهو التوبة ورد المظالم وإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة فذلك هو سبب قريب في الإجابة آه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله أتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة ya ce saboda haka ne imamul gazali Allah masa rahama ya ce na goma shi ne ladabi a cikin laduban addu'a a cikin laduban addu'a adabun batsinun wani ladabi ne ɓoyayye ya tabiru asalin fil ijabati wanda ana lura da shi sosai wajen amsawa ala ya ce ku saurara ku ji huwa tauba shi ne tuba wa raddul mazalim da kuma mai da zalunci wa ikibalu alallahi adda wa jalla bi kunhil himma da kuma fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala na kasancewar shine mai himmatuwa akan komai fazalika huwa sababun qaribun fil ijabati wannan lalle dalili ne na kusa wajen amsawa fakar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsiyara mai sallar subata a gare shi ya ce inna lillahi atiqaun lalle Allah yana da wanda yake yan tasu fi kulli yawmin wa laylatin a cikin kowane yini da dare likulli abdin minhum da'watun mustajaba kowane bawa a cikin su yana da addu'ar da ake amsa masa to a wannan wajen kamar yadda dai aka karanta an riga an yi maganar shi ladabi din cewar dole a samu rashin cuɗanya da laifi ko da zunubai imamul gazali ya ce wannan ladabi ne wanda yake ɓoyayye kuma sirrin amsa wa bawa roƙonsa ya ce shi ne tuba zuwa ga Allah ta baraka ta'ala yana cikin adab na addu'a shi ne kana tuba wa Allah ta baraka wa ta'ala a kan laifuka da kake yi shi ɗan adam yana yin laifi yana aikata laifuka na zahiri da ake gani da yake aikatawa wanda ana nema ya tuba a kansu sannan kuma yana aikata wasu laifukan ma wanda shi wataƙila ba a tsammanin ma laifuka ne to wannan za su tare shi bai samu amsa addu'a sa bai da yayi saboda haka sai ya lazimci tuba ya ta tuba ya ta tuba har Allah ya so shi in Allah ya so shi kaga zai biya bukatunsa tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا to kaga anan ana maganar ku yi istighfari ku tuba ku nemi tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ake magana a wannan wajen sai kuma aka dawo Allah ya sake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son masu tuba kaga soyayyar Allah ita take jawo amsa maka roƙonka lokacin da ka roƙi Allah tashi in ka shiga cikin zirin masu tuba in ka roƙi Allah to Allah zai amsa maka kenan sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa at-tayyibu min zambi kamar la zamba lahu wanda yake tuba zuwa ga zunubi kamar bashi da zunubi ne to a cikin adab na addu'a dole ka zama mai yawan tuba kana tuban nan ya zama kamar baka da zunubi kana roƙon Allah Allah zai biya ba bukata kenan sannan kuma da mai da zalunci kar ka zalunci kowa kar ka yi zalunci kar ka bari a yi zalunci iya iya iyawarka wannan ma zai jawo in kai roƙo Allah ya amsa maka sannan ka fuskanci Allah da iya iyawarka a cikin komai naka yace wannan sababi ne na kusa da yake jawowa amsa bawa sannan ni sallallahu alaihi ya ce lalle Allah yana da bayi wanda yake wanda yake a yanta su a cikin kowane yini da cikin kowane dare kowane bawa yana da addu'a wadda ake amsa masa idan ya roƙa saboda ya samu waɗannan laduba da aka lissafa sannan ce mana adabun ukura za ka wa hunaka adabun ukura udmijat fi ma madha min al'adabi al'ashara wala adunnu ta'ammul jamil fi nusus al'adabi as-sabiqa yasmahu man tarakaha mudmija lima laha min ahamiyatin taqtadi al-fasla wa at-tafsil bil hadith bi hadith mustaqill fa ilayka minha yace adabun ukura har yanzu akwai wasu laduba na daban ba wanda aka irga din nan yace zaka wannan wa hunaka adabun ukra akwai wasu laduba na daban udmijat fi ma madamil adab al ashra wanda an kunsa su sun shiga cikin laduba guda goma nan da aka lissafa sun hade tare da su wala azunnu ta'ammul jamil fi nusus al adab as sabiqa sannan bana zato mai nazari mai tunani mai kyau a cikin wato nassosi na laduban nan da suka gabata yasmahu man tarakaha mudmija ba zai barta ba zai samu ya bar abun bai shigo da waɗannan laduban da za a sake irgawan ba dole za su shiga ciki limalaha min ahammiya saboda abin da yake da shi na daga muhimmanci taqtadil fasla wanda take tsage gaskiyar yanda abin yake wa tafsil bil hadith al mustaqbil hadith al mustaqil kuma yake ƙara bayaninsa da hadisi keɓantacce failaika minha a gare ka ga su wato yace bayan ka cika waɗannan adabul ashara laruba guda goma nan da aka lissafa in zaka roki Allah tabaraka ta'ala a ce ka samu waɗannan laruba in kana nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka samu waɗannan laduba to bayan nan ma akwai wasu laduban da ake so ka samu laduba guda goma kamar da muka karanta su da muka lissafa shine ya gaya mana cewa na farko shine a karasu da auqatu sharifa shine na daya ka samu ka jira lokuta madaukaka sannan itinabu ahwalu sharifa sannan ka ribaci yanayi madaukakin yanayi na biyu na uku yace istiqbalul qibla ka fuskanci alqibla na hudu yace khabdu sauti bainal mukhafatati wal jahri ka ɓoye sautinka ba tare da cikin tsoro kuma ba tare da ka bayyana ba sannan na biyar ya ce Allah ta kallafu saja fi du'a kar ka ɗora wa kanka sai ka yi saja'i a cikin addu'a na shida ya ce shi ne a tazarru'u wal kushu'u wal ragabatu wal rahaba shi ne kaskantar da kai da jin tsoron Allah da kwaɗayi da kuma wato jin tsoron azaban Allah na shida na bakwai ya ce ijizamu bi du'a wal iqanu bil ijaba ka ɗamfare wa addu'an sannan ka samu yaƙinin Allah zai amsa maka ladabi na bakwai na takwas yace shine al-ilhah fi du'a nacewa a cikin addu'a kai ta nacewa kana yi ba fashi sannan na tara yace shine iftitahu du'a bil hamdalati was salsala ka bude addu'a da yin hamdala da kuma yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam na goma shine yace adamul mulabasati biz zambi rashin haduwa da zunubi lokacin da zaka roki Allah waɗannan sune adabul ashara na duba guda goma da mai roƙon Allah ake so ya yi su to bayan nan sai ce a cikin su kuma akwai laduban da suka manne da su suke haɗe da su suka shiga cikin su wanda su ma ana so mai roƙon Allah ya lura da su su ne waɗanne yace na ɗaya ciki shine raf'ul yadaini inda du'a mutum zai daga hannunsa yayin da zai yi addu'a لما رواه إمام البخاري رضي الله عنه في سيئه وقال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه اللهم إني أبرو إليك مما صنع خالد آه يجي من أندع أتشين حريا لدبي شيني رفع اليدين عند الدعاء ka ɗaga hannayenka yayin da za ka yi addu'a. Ya ce wannan shi mana cikin adab, saboda abin da aka rawaito daga Imamul Bukhari ya kawo a cikin sahihinsa cewa abi Musa al'ash'ari ya ce, Anis Salama ya yi addu'a sai ya ɗaga hannayensa, har sai da na ga farin hammatarsa lokacin da ya ɗaga hannaye. Ya ɗaga hannayensa sama kenan, ya ɗaga su sama yana roƙon Allah, har sai da aka ga hasken da yake jikin ammatansa sana abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa lokacin da yake yin addu'a yake cewa Allahumma inni abrau ilayka mimma sana'a khalid ya Allah ni ina neman kubuta daga gare ka da abin da Khalid ya aikata to nan kafin mu shiga cikin maganar sosai ana maganan hannu daga hannu da mutum zai yi in zai roƙi Allah tabaraka wata'ala yana cikin ladabi saboda shi hannu saboda shi hannu da kake ganin sa wani abu ne wanda a cikin gabobin dan adam yana yana cikin gabar da dan adam yafi amfana da ita a cikin ayyukansa yafi yin abubuwa da yawa da hannunsa da hannu sai fi saboda akwai tajalli a jikin wannan hannun nasa dama kamar yadda aka sani to dole ayyukansa suna komawa cikin hannun ne zaka ga a Allah tabaraka wata'ala yana gaya mana cewa wa ma asabakum min musibatin bima kasabata ydikum wa yafu an kasir duk abin da ya same ku na masifa ko ka kabo abin da hannayenku Allah ma yana karewa yana yafewa da yawa kaga laifin ko masifar wata ba da hannu kai ba amma hannun ake kira ku kuka jawo da hannayenku a Allah tabaraka wata'ala yana gaya mana cewa ah inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba a wannan ranar ran tashi alkiyama yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ko a ranan ne mutum zai ga abin da hannayensa su gabatar ha duk laifin da ya aikata da hannu kawai yayi kaga ai wata ilba da sauran gabobin sa yayi amma sai aka kira hannun aka kira hannunsa aka ce yawma yanzu mar'u ma qaddamat yadahu a wannan ranar ne dan adam zai ga abin da hannayensa suka gabatar saboda yanda hannun yake da muhimmanci a cikin abubuwa na rayuwar dan adam gaba daya yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ka gani ranan da harcensu da hannayensu da ƙafafuwansu za su ba da shaida a cikin abin da suka aikata ko suke aikatawa kaga a nan ma dai an kira hannu hannun mutum to shi hannu yana da muhimmanci kwarai shi yasa sai aka gaya maka cewa in za ka roƙi Allah to dole hannu ma zai shigo ciki saboda muhimmancinsa sai hannu hannunka ya shigo ciki saboda yadda hannu yake da muhimmanci yanayi na farko da aka fara baka sai aka ce shine ka ɗaga hannunka in za ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala aka baka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaga hannayensa sama har sai an ga haske an ga farin da yake jikin hammatarsa idan yana roƙon Allah sannan Abdullahi dan Umar ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa lokacin da yake addu'a akan abin da ya faru na sayyidina Khalid yace Allah ina neman tsarin ka daga abin da ina barranta a gare ka da abin da Khalid yi sannan yace wa an yahya bin sa'id wa sharik sami'a anasan an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rafa'a yadayhi hatta ra'aytu bayad yadayhi yace daga yahya bin sa'id da sharik sun ce sun ji Anas Allah ƙara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayensa har sai da aga fis wato hasken da yake jikin hammatarsa wa ruya Imam Abu Dawud radiyallahu anhu an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tastatiru al-jadar man yanzur fi kitabi akihi bighairi idnihi fa inna ma yanzur fi an-nari سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها Imam Abu Dawud ya rawaito daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda daga Annabi ya da mace tabbata gare shi ya ce kar ku boye abin da yake rufe a jikin katangar ku duk wanda zai ga littafin dan uwansa ba tare da izinin sa ba to hakika yana kallo ne daga cikin wuta ku roki Allah da cikin tafukanku kar ku roƙe shi da bayan tafukanku to wannan hadisin duk da malaman hadisi sun yi magana a cikinsa da yawa amma mu dai abin da ya shafe mu a cikin hadisin wato ina nufin bayan abin da aka karanta na baya cewar la tasiru jazar man yanzu fi kitabi akihi bi ghairi iznihi fa inna ma zurfi narin nan wannan maganar malamai sun yi magana a cikin ta sosai cewar wanda ya kalli littafin dan uwansa kamar ya ya yi kallo a cikin wuta in dai ba da izinin sa ba da sauransu to akwai maganganu a ciki hadisin kansa akwai wanda suka rawana nashi akwai maganganu da malamai suka yi amma abin da ya kawo mana shi shine salullaha a cikin sa an kawo wannan salullaha bi butuni akuffikum ku roki Allah da cikin tafukan ku in za ku roke shi wala tasaluhu bi zuhuri hakar ku roke shi da bayan tafukan ku in za ku roke shi to kaga hadisin yana karantar da cewa in za a roƙi Allah za a roƙe shi ne da tafuka a daga hannaye a roƙe shi wa nabi bakar ta radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam akufikum wa la tasaluhu bi zuhuriha daga abi bakar ta Allah kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku roƙi Allah bi butuni akufikum da cikin tafukan ku wala tasaluhu bi zuhuriha kar ku roƙe shi da bayan tafukan ku to wannan shine yanayi na farko roƙon Allah da hannayenka ka ɗaga hannu ka roƙi Allah sannan ka buɗe cikin tafukan lokacin da za ka yi roƙo kar ka juya ka roƙe shi ta bayan tafuka wannan shine kaifiya na ɗaya na roƙo in za ka roƙi Allah kenan sannan sai ce kaifiyatu raf'ul yadaini akwai yanayoyi na ɗaga hannu ɗaga hannu yana da yanayinsa shi ma ba kawai an ce ka ɗaga hannunka ka ɗaga kawai shi kenan ba akwai yanayin yadda za ka yi ka ɗaga hannun naka za ka roƙi Allah yace innal hadithain al-akhirain fi hadhihi al-mas'ala mushkilatun mushkilatu raf'il yadayn yufidani an-nahy an ad-du'a bi dhuhuri bi dhuhuri al-akaffi lakin hunaka anwa'an 'adida fi sifati raf'i yadayhi sallallahu alaihi wasallam fi du'a yace wadannan hadisai guda biyu da muka karanta yanzu suna ciki suna gaya mana cewa a cikin mas'alar cewar za a daga hannaye in za a roki Allah sannan suna ba mu fa'idar hani akan yin addu'a da bayan tafuka hadisan da makaranta yanzu suna maka hani akan karka addu'a da bayan tafi ta ciki kenan karka karka ta waje ko kai ta ciki haka hadisan suke nuna sannan sai yace amma akwai nau'o'i daban-daban wanda suke nuna sifar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannayensa in zai roki Allah tabaraka daga ciki zai kawo maka wasu yace al-isharatu bi asbu'ihi sababati faqat wa ruwiya anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kana yaf'alu dhalika al-minbari wa fa'alahu lamma rakiba rahilatihi wa dhahaba jama'atu min al-ulama'i ila anna du'a al-qunut fi as-salati yashiru fihi bi asbu'ihi faminhum awza'i wa sa'id ibn abd al-aziz wa ishaq ibn rahawayhi وقال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم هذا هو الإخلاص في الدعاء وقال ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة yanayi na ɗaya a cikin yadda ake daga hannu ya ce annabi sallallahu sallama yana nuni da yatsarsa manuniya ita kadai in yana addu'a yana nuni da yatsarsa manuniya in yana addu'a ya ce an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ya kasance yana aikata haka idan ya hau kan mimbarin sa in ya hau kan mimbari yana addu'a kan mimbari to yana daga yatsar samanuniya sannan sai ya ce wa fa'alahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka lamma rakiba rahilati yayin da ya hau kan dabbar sa wa zaba jama'atu min ulama wasu daga cikin malamin sun tafi akan cewa ila anna du'a al-qunuti fi salati cewa addu'ar qunutu a cikin sallah ma yashiru fihi bi asbuhi yana nuni a cikinta da yatsunsa da yatsarsa minhum a cikin malama akwai auza'i da sa'id ibn abdul aziz da ishaq ibn rahawahi wa galib ibn abbas wa ghayrihi radiyallahu anhu abdullah da abbas da wasun su sun ce hada huwa ikhlas fi du'a wannan shine ikhlasi a cikin addu'a wa qala ibn sirin ibn sirin ya ce idza asnaita ala allah idan zaka yabi allah fa'ashir bi asbi'in wahid to kai nuni da yatsa guda daya to anan wajen kaga dazu mun karanta cewa yanayi ne in zaka roki Allah da hannayenka na farko shine ka bude cikin tafukan haka sai ka yi roko ka roki Allah kar ka juya tafukan haka ka ce haka zaka yi kana addu'a a haka za ka yi cikin tabutan za ka buɗe kai sannan sai ce bayan wannan hadisai guda biyu suka kawo to akwai yanayoyi kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na roƙon Allah bayan wannan yanayi yanayi na ɗaya shine su ce mana yana nuni da yatsa samanuniya wannan yatsa kenan sabbaba aka rubuta nan amma ana ce mata sabbaha saboda sabbaba zai iya zama zagi kenan to wannan yatsa manuniya ake magana to Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai yanayoyin da aka yayi addu'a ya daga ya tsassa manuniyan nan lokacin da yake addu'a ita kawai yake dagawa ya tsassa manuniya a ina ne idan ya hau kan mimbarin sa yana kutuba yana daga ya tsassa manuniya lokacin da yake addu'a a ciki yana nuni da ita ya hau kan dabbar sa ma yayi addu'a ya daga wannan ya tsassa manuniya sannan malamai suka tafi akan cewa a cikin kunutu ma idan yana sallah yana kunutu yana daga wan- yana daga yatsansa yana ishara da yatsansa malaman da suka faɗi haka sune Auza'i da Sa'id ibn Abdul Aziz da Ishaq ibn Rahawayh sannan Abdullah dan Abbas da wasu sun ce wannan shi yake nuna ikhlasi ka yadda cewa Allah ɗaya ne ko qul huwallahu ahad ai ko za mu suratul ikhlasi ne ai suran ko ikhlasi to ka nuna cewa Allah ɗaya ne kana nuni da wannan yatsan naka lokacin da kake addu'a kenan yana nuna ikhlasi in ka daga wannan yatsa guda ɗaya sannan sai kuma ibnu sirin ya ce idan mutum yana yabon Allah tabaraka wa ta'ala to yayi nuni da yatsan su guda ɗaya ai lokacin da zaka yi addu'a an ce da man ka fara da mi da alhamdulillah wa sana ka fara da godewa Allah da yabo a gare shi to cikin godiya da yabon ka nuna yatsan ka guda ɗayan nan wannan nunin yatsan da ka yi ma yabo ne ko yabo ne yana nuna cewar ka yadda Allah ne maka dauki makadaici wa da hula sharika lahu kana kana ishara da cewar Allah shi kaɗai ne in ka nuna yatsan ka to amma nan ƙarin bayani shine a a wani yanayi a sallallahu alaihi wasallam yayi haka in yana kan mimbarinsa yana kuduba yake yi to in koyi da sunna zaka yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma in Allah ya sa ka kai wannan makamin da zaka hawo kan mimbari kai kutuba to in ka zo wajen yin addu'a sai kai nuni da yatsanka manuni tun daga wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ka san wani yanzu sai ya ce to ai shikenan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuni da yatsansa manuni ya ya yi addu'a an zo an ce za a addu'a kawai sai tashi yana nuna mutane yatsa ana taba shi ya ce ai gashi to ai ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wurin kai ma in ka samu wannan wurin sai ka yi wannan shi ne koyi da sunna cikakke ba neman kawo hargitsi ba wannan shine kaifiya na daya sannan sai ya kawo ta kaifiya yace zuhuru ila alqiblati wal butun ila alwajhi fiska na biyu kaifiya yanayi na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah da shi wajen daga hannun nasa shine az-zuhuru ila alqiblati wal butun ila alwajhi wannan wanda muka san shi ne dama wajen hannun ya fiskanci alqibla cikin hannun kuma ya fuskanci fiska wannan shine muka sani ai wajen hannu nan kenan shine waje nan nan ya fuskanci alƙibla ko ciki kuma ya fuskanci ina fiska kaga wannan yanayi shine wanda kowa ya sani to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ga hujjar da ya kawo yace wa minha annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurihi ma ila jihati alqibla wa huwa mustaqbilaha wa ja'ala butunihi ma mimma yali wajhahu وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستسقاء واستحب بعض بعضهم رفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزاني جوزاني وقال بعض السلف الرفع على هذه الوجه تضرع yace mana wa min hada da ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa shi annabi ya da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi rafa'a yadayhi ya daga hannunsa waja'ala zuhuruhuma ila alqiblati sai sanya wajen hannun nasa yana fuskantar alqibla yana fuskantar alqibla huwa mustaqbil ha kuma shi din ma yana fuskantar alqibla din waja'ala butunihima mimma yali wajhahu sannan ya sanya cikin hannun nasa yana fuskantar fiskarsa wa qad ruwiyat hadhihi sifa haqiqa arawato wannan sifa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsiyar da sallallahu alaihi wa sallam gare shi في دعاء الاستسقاء أتكين الدعاء بالقروة والصحب بعضهم رفعه في الاستسقاء sannan wasu daga cikin malamai sun ce ana so mutum ya daga hannunsa a cikin roƙon ruwa ala hazihi sifa akan wannan sifa minhum jaujani a cikin su akwai aljauzani wa qala ba'du salaf sannan wasu daga cikin bayan Allah na gari suka gabata suka ce rafu ala hadhihi waja tadarru a daga hannu a irin wannan fiska wato kaskantar da kai ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan wata kaifiya ce yanayi yadda ake roƙon Allah alayhi salatu wasallama ya an gani an zo roƙon ruwa ya daga hannunsa wajen hannun nasa yana fuskantar alƙibla cikin hannunsa kuma yana fuskantar fiskarsa sai roƙon Allah haka sannan malaman suka ce yin roƙon Allah haka yana nuna kaskantarwa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kaga yanzu an samu kaifiyat guda biyu ko yanayi guda biyu wannan wanda ake yinsa akan mimbari wannan kuma a wajen sallar roƙon ruwa wanda ake akan mimbari ana ishara da manuniya wanda ake wajen sallar roƙon ruwa shine yadda muke yi din nan wajen amma za a fuskanci alƙibla ne za a juya a fuskanci alƙibla sannan hannayen suna kallon alƙibla wajen su haka cikin kuma yana kallon fuska amma an juya ana kallon alƙibla sannan sai ya ce mana ga wata kaifiya din har yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-butun ila al-qiblati wa dhuhur ila al-wajh wa qad ruya 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi al-istisqa'i aidan wa ruya jama'atan wa ruya an jama'atin min as-salaf annahum kanu yad'una kadhalika ah wa qala ba'dhum rafu ala hadha al-wajh استجارة بالله واستعاذة به منه ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يجي آه البطون إلى القبلة والظهور إلى الوجه كيفية أنا أكشيني cikin hannayen ya fuskanci alƙibla wajensu kuma ya fuskanci fiska an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan roƙon ruwa har yanzu sannan an rawaito daga wasu jama'a daga cikin malaman da suka gabata annahum kanu yad'una kazalika suna yin addu'a kamar haka wa qala ba'dhum sashin su sun ce rafu ala hadha alwajhi istijaratun billah roƙon Allah akan wannan fiska shine neman tsira daga Allah tabaraka wa ta'ala wal isti'azatu bihi da neman kuma tuba a gare shi wato neman lada a wajen Allah sannan kuma da neman tuba a wajen Allah daga cikin su wanda suka bada haka akwai Ibn Umar da Ibn Abbas da Abi Hurairah Allah ya kara musu yadda wannan kaifiya kuma yadda ake yin ta shine wajen butune al-qibla waje shi zai fuskanci al-qibla sannan kuma a ciki dai ciki shi zai fuskanci al-qibla sannan waje kuma shi zai fuskanci fiska haka kenan haka kenan ake addu'a haka ciki ya fuskanci ya fuskanci alƙibla ina nufin in an juya ana kallon gabar to haka za a yi ciki ya fuskanci alƙibla sannan waje kuma ya fuskanci fiskan mai roƙo sani sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yanayin addu'a a addu'ar roƙon ruwa sannan malaman suka ce roƙon Allah cikin irin wannan yanayi neman gafara ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma da neman Allah ya tsare mutum Abdullahi dan Umar ya faɗi haka Abdullahi dan Abbas ya faɗi haka Abu Hurairah ya faɗi haka har yanzu wata kaifiya amma ita ma mun ji wajen da ake yin ta ko ita ma wajen roƙon ruwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan yanayi kaga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen roƙon ruwa yayi yanayi guda biyu yayi wanda muka sani hannu hannu ta ciki cikin hannaye suna kallon fiska wajen yana kallon alƙibla sannan yayi wanda cikin hannaye yana kallon alƙibla waje kuma yana kallon fiska ya waɗanne ne guda biyu amma a wajen sallar roƙon ruwa na'am sannan sai ya kawo mana wata kaifiya har yanzu wani yanayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yace alkaffaini ila sama wa zuhurihima ila al-ard وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل yace mana alkafain ila sama a daga hannaye zuwa ga sama wa zuhurihima ila ard bayansu kuma ya fuskanci ƙasa bayansu ya fuskanci ƙasa an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana idan sa'ada ya kasance idan yana neman tsarin Allah rafa'a yadayhi ala hadal wajh yana daga hannunsa akan wannan yanayi waja'ala kaffaihi ila sama'i sai ya sanya hannayensa zuwa ga sama wa zuhurihima ila al-ardi sannan wajen su kuma ya fuskanci kasa wa qad warada al-amru bidhalika fi su'ali Allah azza wa jalla fi ghairi hadisi sannan an rawaito cewa an rawaito cewar haka a wajen roƙon Allah ba a cikin ma hadisi kawai ba an rawaito daga Abdullahi dan Umar da Abi Hurairah da Ibn Sirin anna hadha huwa huwa du'a wannan shine addu'a wa su'alu lillahi azza wa jalla kuma shine roƙon Allah madaukakin sarki wannan yanayi da muka kira yanzu kaifiyar nan ita ce hannayen naka ka daga su sama amma wajen su kuma wajen hannayen naka yayi ƙasa kaga wannan ma yayi kama dai da siffar da aka sani shi bambancin sa da wanda aka sani shine shi haka zaka yi haka zaka yi na wannan din ne zai sama nan ne zai zaka daga shi sama haka nan din kuma ya yayi kasa ko yayi kasa to shi kuma yanayin sa kenan ba haka ba ba haka ba haka kan ai kaga shi ma yanayin sa daban ne ka dan dawo da hannayen ciki haka a ana nufin nan kuma ga da ake shine hannun ka mai kayi hakan nan kamar za a zuba maka wani abu kayi haka kana roƙon Allah da shi kayi haka kamar za a zuba maka wani abu kaga cikin ya fuskanci sama sannan bayan kuma ya fuskanci ƙasa kamar kayi hakan nan kamar za a zubo ma to wannan shine wannan kaifiya da ake faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kaifiya yayi wannan yanayi din lokacin da yake neman tsarin Allah tabaraka ta'ala yana yin haka yana sanya tafukansa zuwa ga sama sannan kuma bayansu kuma ya fuskanci ƙasa bayan hannayen ya fuskanci ƙasa ka gani fa wannan du'a dam ne na addu'a du'a na so kai wannan ne in zaka roki Allah ba kawai ka tashi kawai fur haka kawai ka tashi ka roki Allah baka san ma yaya ake yi ba ta har yanzu ba su kare ba yace ga wata kaifiyan har yanzu wani yanayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na roƙon Allah shine alkaffayn ila al-ardi wa zuhurihima ila as-sama'i wa fi sahih muslim an Anas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istasqa fa ashara bi zari kaffayhi ila as-sama' wa kharrajahu imam Ahmad rahimahullah wa labzuhu fa basada yadayhi wa ja'ala zahirihima mimma lis-sama' وخرجه أبو داود رحمه الله تعالى ولبزه استسقى هكذا يعني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يديه وجعل بطونهما مما إلى الأرض فأنكما يتشي كفين إلى الأرض hannayen an tafi da su ƙasa wa zuhurihima ila sama'i sannan wajensu kuma ba cikinsu ba wajensu kuma an yi sama da shi yace wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an anas daga sayyidina anas Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsaya da mace Allah subhanahu gare shi istasqa yayi roƙon ruwa fa ashara bi zahri kaffaihi ila sama sai nuni da tafukansa zuwa ga sama wa karrajahu imamu ahmad rahimahullah sannan imamu ahmad ya fidda wannan hadisi cewa walamzu amma shi lafazinsa fa basada yadayhi sai ya shimfida hannayensa waja'ala zahirihima mimma sama sai ya sanya bayan su yana fiskantar sama wa karajahu abu dawud rahimahullahu ta'ala abu dawud ma ya fitar da shi Allah masa rahama walamzu amma shi lafazinsa istasqa hakaza yayi roƙon ruwa kamar haka yani nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi ya da mace da sabbata gare shi madda yadayhi ya shimfida hannayensa waje ala butunihi ma min mayil ard ya sanya cikin su yana bin ƙasa. to anan dai wannan kaifiya wannan yanayin na addu'a shine tafukan su yi ƙasa wajen su yayi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yanayi a cikin roƙon ruwa shi ma lokacin istisqa'i yayi wannan yanayi sannan imamu amur ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfida hannayensa ne a ƙasa haka ya shimfida hannayensa a ƙasa kaga nan wajen kuma yana kallon sama kenan ya shimfida hannaye ƙasa haka yayi wannan yanayi sannan ya sanya bayansu yana fuskantar sama sannan imam abu dauda ma ya fi hadisin ya ce eh lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar ruwa da wannan yanayi sannan har yanzu ya kawo mana yace wa wa kharraja imam ahmad radiyallahu anhu min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqifan bi arfata yad'u hakaza wa rafa'a yadayhi hiyala sadwatihi wa ja'ala butuni kaffayhi mimma lil-ard yace imamu ahmad ya fitar Allah ya kara masa yadda daga hadisin daga hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi tsaya da mutum Allah sabbata a gare shi ya kasance ya tsaya a arfa yad'u haka za yana yin addu'a kamar haka wa rafa yadayhi hiyala sadwatihi ya daga hannayensa daidai kirjinsa ya daga hannayensa daidai kirjinsa waje ala butuni kaffaihi min mali al-ard sannan ya sanya wato cikin tafukan nasa yana kallon ƙasa yana bin ƙasa nan kenan daidai kirjinsa ya kawo haka kenan haka kenan daidai kirjinsa ya kawo yayi haka kuma ba yayi haka ba ba ya juya ba yayi hakan nan daidai kirjinsa ya kawo hannayen suna kallon ƙasa cikin tafukan kenan wajen kuma hannun kuma an kawo shi daidai kirji ake addu'a haka akwai wannan yanayin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa haka za wasafa Hammad ibn Salmata raf'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadayhi bi arfa wa ruya an ibn Sirin anna hadha huwa huwa al-istijara wa qala al-Humaydi hadha huwa al-ibtihal a yace haka za hakan nan dai wasu Hammad ibn Salma Hammad dan Salmata ya siffanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa a arfa yayi irin wannan yanayin da aka faɗa cewar ya daga hannunsa daidai kirjinsa sannan kuma warwi an ibn sirin an rawaito daga ibn sirin anna hadha wal istijara wannan shine neman lada a wajen Allah ka dauki kanka ka bayar da kanka kenan Allah baka lada ya dauke ka ma'aikacin sa ya biya ka sannan humaidi kuma ya ce wannan shine ibtihal kan kai watsar da komai ka koma zuwa ga Allah tunda alqur'ani ya ga mana cewa wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka ambaci sunan ubangiji ka yasar da komai to in kai wannan yanayin na ka kawo hannayenka daidai a kirjinka to shine kai al-ibtihal kenan inji Humaydi sannan shi kuma Ibn Sirin yace shine al-istijara ka mika wa kanka Allah Allah ya biya ka kenan ka masa aiki na'am in ishtadda amrun ka du'aihi bi raf'il bala'i aw qahatun aw gala' wa nahu zalika ja'ala zuhurihima ila samai wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala wa yad'una na ragaban wa rahaba yace na'am eh haka ne in shadda amru idan wani lamari yayi tsanani ka du'aihi bi raf'il bala idan zai yi addu'a Allah ya dage bala'i au qahadin ko fari au gala ko wata cuta dai ko wani yanayi da aka fada ciki man hawi zalika da makamancin haka ja'ala zuhurihi ma ila sama'i yana sanya hannayen wajen hannayen yana fuskantar sama wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala shine abinda ake nufi da barin Allah madaukakin sarki wa yad'una na ragaban wa rahaban sun kasance suna roƙon mu a cikin yanayi na kwadayi da kuma tsoro to idan an shiga bala'i ana iya yin irin wannan addu'ar kenan da aka faɗa cewa a daga hannaye a kawo su kusan kirji sannan kuma a ciki cikin hannun yana kallon ƙasa wajen hannun kuma yana kallon sama kamar dai haka kenan na'am qala ulama الرغب فصل الأيادي وظهورهما إلى الأرض والرهب بسطها وظهوره وظهورها إلى السماء yace ƙarar ulama malamai sun ce arragbu idan ana cikin yanayi na na kwadayi basul ayadi sai a bude hannaye wa zuhuruhuma ila al-ardi sannan wajen hannayen yana kallon ƙasa idan ana idan roƙon da zaka yi na yanayin kwaɗayi ne kana roƙa a wajen Allah ne yanayin kwaɗayi to sai ka buɗe hannayenka sannan hannayen wajen hannun yana kallon ƙasa haka kenan yadda aka saba da shi yadda aka san shi za ka yi warrahab amma idan yanayi na tsoro ne basquha wa zuhuriha ila samai shine zaka buɗe hannayen amma kuma wajen su yana kallon sama shine haka kenan za ka buɗe hannayen amma wajensu yana kallon sama cikinsu ne ke kallon ƙasa idan yanayi ne na na tsoro kenan qala ibn habib idza da'a ragiban fasad yadayhi faj'ala butunihima ila sama wa idza da'a rahiban ja'ala butunihima mimma lil ard wa zalika fi kulli du'ain a ibn habib yace ya kasance idza da'a ragiban idan zai yi addu'a ta kwadayi basad yadayhi yana buɗe hannayensa faja'ala butunihi ma ila sama sai ya sanya cikin hannayen nasa yana kallon sama wa idza da'a rahiban idan yana addu'a kuma ta tsoro ja'ala butunihi ma min ma'il ard yana sanya cikin hannayen nasa yana bin ƙasa haka yake to kaga wannan an dunkule maka ne in zaka yi addu'a ta ragbu ta neman kwadayi sai ka sa tafukanka cikin su yana kallon a yana kallon sama idan za ka yi ta addu'a kuma ta tsoro ne ta tsorita ana cikin yanayi na firgici sai ka sa hannayenka ya zama wato cikinsu yana kallon ƙasa wajensu kuma yana kallon sama haza wa mahama ya kun min sifatin fa inna rabu laidaini bi du'a sabitun fi sunnatin nabawiyyati sharifa wa alayhi amalu salafus salih min aslafi hadhihi al-millah al-hanafiyyah ومشايخ طريقة التجانية فيا أيها الثالث الدائي حفظنا الله وإياك حسا ومعنا عليك بعملهم إتباعا ولا تتغافل عن ذلك في دعاء القسم الوظيفة ولا في غيره من الأدعية خوفا من أن ترتكب سوء العدب في دعوتك وفي الياقوتة ورفع اليدين للدعاء بعد ختمها كما هو مطلوب لدى كل الدعوة yace mana wa haza wannan wa ma ma yakun min sifatin duk da yanda ya kasance na daga sifa fa inna raf'ul yadaini lalle daga hannaye fi du'a'i a cikin addu'a sabitun fi sunnatin nabawiyya tabbatacce ne a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da yashi malaukakiya wa alaihi amalu salafus salih kuma hakan nan bayin Allah na gari suke aikatawa min aslafi hadhihi al-millati al-hanafiyya daga cikin wanda suka gabata wanda suke bin wannan hanya wanda ta kauce akan dukkan wani hanya in ba ita ba wa mashayikh tariqatin tijaniya shehunan mai tariqan tijaniya ma haka suke yi fa ya ayyuha salik ya kai mai tafi akan hanyar Allah addai mai roƙon Allah hafazana Allah wa iyyaka Allah ya kiyaye mu da kai hissan wa ma'ana a hissan da ma'ana alayka bi amalihim itba'an ka kasance kana yin aiki irin nasu wala tataghafal an zalika karka gafala da haka fi du'a'i kasbin wazifa idan an zo za a rufe wazifa kaga ana daga hannu ayi addu'a wala fi ghairi min al-adiya ko kuma a wani daga cikin addu'o'i ka daga hannunka kai kaufan min an tattaki wasu al'adai fi da'awatika saboda tsoron karka samu wato mummunan ladabi ka munata ladabi a cikin addu'arka wa fil yaquta an kawo cikin yaqutul farida cewa wa raf'ul yadaini liddu'a ibada kasmiya da daga hannu yayin addu'a bayan cikata kama huwa al-matlubu lada kulli da'wa kamar yadda ake nema a cikin kowace addu'a to ita ma dariƙar a cikin dariƙa da wazifa in kai kana so kai haka sannan yace innal ladhi la yarfa'u yadaini fi du'a bi masabati min ardi hajatihi lakarimu fa idza al-karimu yulabba lahu hajatahu lakinnahu lam yabsut yadayhi ليأخذ من الكريم تكبرا أو تغافلا وكلاهما غير مناسبين لمقام الدعوة فإن الأول ينافي التضرع المعمور به في القرآن الكريم قال عز وجل ودوا ربكم تضرعا وكفيا وأما الثاني فيعاسي قوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله يجي منع innal ladhi la yarfu yadayhi wanda ba daga hannunsa fi du'a yayin da zai yi addu'a bi masabati min ardi hajatihi la karim saboda ya san wanda ya bijir masa da bukata sannan mai karamci ne fa idal karimu yulabba lahu hajatahu mai karamcin nan zai amsa masa bukatansa haka ne lakinnahu sai dai shi lam yabsut yadayhi li ya'khudha min al-karim bai buɗe hannunsa don ya karba daga wajen mai karamcin nan ba takabburan saboda girman kai aw tagafulan ko kuma ya gafala wakilahuma gairu munasibaini li maqamid da'wa dukkan su basu dace a matsayin roko ba ga matsayin mai roka ba fa innal awwal lalle yanayi na farko yunafi tadarru yana kore yana kore kaskantar da kai al-ma'muru bihi wanda kai umurni da shi fil qur'anil karim a cikin al-qur'ani mai girma qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa kufiya ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai kuna masu tsoro wa amma sani amma yanayi na biyu kuma fa yu'ati qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana saba fadin annabi da alaihi wasallam tabbata da shi yace wa alamu ku sani annallaha Allah la yastajibu du'ain baya karban addu'a min qalbi ghafilin daga zuciyar gafalalle lahin mai wasa anan wajen yana gaya mana abin da yasa ake so ka daga hannunka shine saboda ka tabbatar da wanda zai biya maka bukatan nan karimi ne yana da karamci kuma zai amsa maka ko baka daga hannunka ba amma kai inda zai amsa maka mai karamcin baka bude ka karba ba ka bude ka karbi abun baka bude hannunka ka karbe shi ba saboda girman kai ne ko kuma saboda ka gafala baka damu ba sai ce dukkan su bai dace ga mai nema ba kai ne kana nema ka ce to zo ka karba sai ka ce sai ka mai da hannun ka ki ka ce to da me zaka karba to Allah zai baka ai ba zaka sai ka bude hannunka ka nema kenan yace na daya in baka daga hannunka ba yana nuna ba baka kaskantar da kanka ba kenan ka buɗe hannunka ka roƙi Allah sai Allah ya baka saboda alqur'ani ya ce udu rabbakum tadarruan kufiya ku roƙi ubangiji ku kuna masu kaskantar da kai kuna masu jin tsoron Allah sannan yanayi na biyu kuma shine ya in ka gafala ne kuma ka saba faɗi ka saba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku roƙi Allah ku sani Allah baya karban addu'a ga mutumin da ya kasance gafalalle ne mai wasa Allah ba zai karbi addu'a sa ba to wannan dai duka yanayi ne da ake yi na addu'a din kaga waɗannan kaifiyat din su ake bi idan mutum zai roki Allah tabaraka ta'ala da shi yace idza talibta matlaban adimtahu fadhiruhu yadri wa ma daraita Allah tabaraka ta'ala shi ya sani idan ka nemi abun nema ka rasa Allah shi ya san wannan abin kai baka sani ba in ya hana ka ma to shi ya san cutar abin kai baka sani ba yana yana yana tunkurar da abin da zai cutar da kai saboda rahama da gare shi karka tumi Allah balle ka tozarta to saboda haka an ba mu kaifiyat ne yanda ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yanayin da zaka yi da hannunka da zaka roƙi Allah da shi ya zaka yi da shi shine aka kawo mana sannan har yanzu da saura ba su kare ba za mu ci gaba da jin su insha Allah a zama na gaba abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shi muke so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta wannan wata mai albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah ya biya masa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana dukkan wani sharri Allah ka mana alkhairi duniyar mu da lahirar mu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijjani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin Alkur'ani da ayansa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومغلق الخاتم وسؤال الناس الحق بالحق لا إله إلا صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم